أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan yini na laraba sha biyar ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ke yi daidai da biyar da ga watan agus shekara ta dubu biyu da biyu da izinin Allah za mu ci gaba da wannan karatu kamar yadda Allah ba mu iko muka faro a cikin wannan karatu na goron sallah sannan kuma wannan darasi shine darasi na uku a cikin wannan littafi na kitabun tajwid Allah shi mana gam da katar ina jin abin da za mu tashi shine a ga samun maddi ko to akwai a aka samun maddi idan aka ce aka samun maddi kalmar aka samu dai kishiya ne na alkismu ko alkismu shine kaso sannan almad shine jan sauti to ko ba fado ba akwai wata kalma waɗanda wacce suke tafi tare da madda ita ce alkasuru ko ba fado ba dai har ila yau kadi san di cewa menene in aka ce almaddu dole ce alkasuru almaddu wal kasuru haka suke tafi kamar misali ne a cikin hausa in aka ce fura sai an ce mene sai an ce nono in aka ce tuwo sai an ce miya ko in aka ce riga sai an ce wando yau ko ba faɗo ɗaya ba ka san akwai ɗayan to wannan shine suke ce mishi collocation a cikin turanci collocation kalmomi ne wanda ke zai oka zai ko oka tare suke tafiya in ka zo da ɗaya ba ɗayan akwai inda dole su sai ka bayyanar in ka in baka zo da ɗayan ba to zai zanto cikin turancin ka ko kuskure Allah ka sa mu dace kamar ni da ka ce bread sai an ce mene sai an ce tea ko kuma butter haka ne ko to Allah ka sa mu dace mu dai bari mu ci gaba da abin nan namu a idan aka ce almaddu ko kuma tsakankanin almadu da alkasur wanne ne asali alkasur hula aslu li'annahu la yahtaju ila sababin min al-asbabi dan shi alkasur bai bukatan wani dalili kawai in ka ce alkasur a cikin tajwidi yana da ma'anona guda biyu na farko alkasur yakan zo da ma'anar isbatu harfin maddi idan ka ce qala allazina amanu qala allazina amanu idan muka lura nan wani harfi muka ja allazina wani harfi muka ja amanu wani harfi muka ja shikenan wannan shi yake ci mishi alkasru li'annaka asbatta harfin maddi saboda ka tabbatar da harfin madda to duk inda ka ja harfin madda ana ci mishi alkasru daidai da harka biyu ana ci mishi alkasru malamai bayan Allah mun fahimci wannan ko to Allah ya saka muku da alheri almaddu shi madda far'un minhu ay far'un min al-qasr li'annahu yahtaju ila sababin saboda shi madda yana bukatan mene yana bukatan sabab yana bukatan dalili insha Allah ta'ala lokacin da muka shiga cikin hidayatul mustafi to za mu kara advancing din karatun ne ba gashi dai abu ka sani to amma kuma sai mu sai mu sai mu kokari mu don mu dan kara fada da karatun a hankali a hankali insha Allah ta'ala Allah ka sa mu dace almaddu alkasr na ce yana da ma'ana guda biyu ko yana da ma'anan isbatu harfin mad ko ka ja harfin mad harka biyu alifun ko wawun ko ya'un qala asbatna alif alladhina asbatna aliya amanu asbatnal waw jazakumullahu khaira ɗaya ma'anan kuma shine tarkul maddi bil kulliya tarkul maddi bil kulliya misali wa yakhludu fihi muhana fihi muhana mun yi madda nan inda kana kira'ar abdullahi bin kasir ne to za ka karanta kamar haka wa yakhludu fihi muhana fihi muhana haka za ka karanta idan kana riwayar bazzi ko kuma riwayar kumbul haka za ka karanta wa ma qablahu taskinu libni kathirihim wa fihi muhanan hafsul ma'ahu ahuwila kamar da al-imam shatibi ke bayani jama'a mu fahimci wannan ko to Allah ka sa mu dace wannan shine ma'ana nabi da kaso yake zuwa da shi amma yanzu nan mu za mu ɗauke shi da ma'anan isbatu harfin maddi ne kawai anan shi alkasuru huwa isbatu harfin mad shine ka tabbatar da harfin madda cikin karatunka ma'ana ka ja harfin madda ai yan wako a hausa ma muna da shi ko salamatu sala ai na ja na ja ko ka gani dj d dj ka ga shi an ja ko sai kuma na ya'un kan mene na'am riga riga habiba kaga diga shi nan majajja to alhamdulillah Allah ka samu dace wannan shine abin da ya shafi ma'anan Allah maddu da alkasru ya kamata ne ibaran ta zama alkasru wal maddu to amma ibaran malamai domin shi alkasru shine al'aslu kamar da muka bayani a ce alkasru sai a ce kuma ne almaddu to amma ibaran malamai sai ta tafi akan gabatar da almaddu wal qasru insha Allah duk littafin qira'at in ka je ka ga babin haka zaka gani sun fara gabatar da almaddu duk da cewa alqasru shine asali ya kamata a fara gabatar da asali ne sannan sai faru ko to Allah shi saka malaman mu da alheri a sannan kuma madda ya kasu kashi biyu ne akwai kashin farko shine almaddul asli ko kuma almaddul zati almaddul asli ko almaddul zati shine madda duk in lokacin da ka tabbatar da harafin madda ka ja shi harka biyu ana ce mishi almadu tabi'i qala kana taba tabu wajen wawun ko qalu wajen wawun sai wajen yawun kuma allazina kaman qila kaman hila kaman ghida amma idan ka su waɗansu kira'o'in su a lokacin nan ba madda qila su ishmami za ka yi kamar kiran kisa'i wa qila ya ardu bula'i ma'aki wa ya sama wa qila shaka kisa'i ke karanta wa hila bainahum ko shi sai karanta wa hila hila juz'u dhammi mukaddamun sai gaba da gabatar da dhamma sannan sai kasra to kaga su anan hukunci zai iya canjawa yanwa ko fikihu ne hukunci zai iya canjawa ka zo zaria daga garinku da sunan kwana ɗaya biyu ko suka koma kaga za ka je kasur ko sai Allah ya maka arziki kuma ka samu ta alarin miya nan shikenan kuma sai ka ƙara kwanaki to kaga yanzu kuma shikenan ya za a yi kwanaki zai kwanan hukuncin kasu zai canja ko kuma zai canja ba to to Allah ka samu dace in ka bi magana mu fatawa musu malamai kaga sai hukunci ya canja ko to Allah ka samu dace Allah shi mana jagora sannan kuma sai almadul far'i shi almadul far'i wani dalili ne kan sa a same shi asalin muddin shine kai al-asli shi yasa aka ce mishi al-asli me yasa ake ce mishi al-zati saboda idan ka zo kana tabbatar da zatin harafin madda ne wajen furici kamar idan ka ce kola kola yanzu ka tabbatar da mene zatin alif shi za ki ce mishi azzati in ka ce qila ka tabbatar da zatin ya'un idan kuma ka ce amanu nu nu ka tabbatar da zatin wawun za mu ga waɗansu sunaye kuma na shahar ila yau in Allah yarda kamar yadda muka bayani idan ka cire muddu tabi'i wanda ke shine asali da zati duk sauran muddojin da za a fitar maka da su suna karkashin nan ne ashe kaga duk sauran muddojin rassa ne na mene na almadul asli saboda zuwan menene saboda dalilin samantuwan alhamza da kuma harafi mai sukuni afwan da harafi mai sukuni shikenan to insha Allah subhanahu ta'ala cikin karatun mu zamu ga a zamu ga waɗansu maddoji ne wanda dalilansu shine samantuwan alhamza waɗansu maddoji ko da ya zanto kafin harafin madda ko kuma ya zanto a gaban harafin madda sannan kuma waɗansu maddoji ne waɗanda samantuwansu shine sukun kenan automatically da za a cire alhamzan to maddan kuma sai ya tashi sai kuma asali da za ka cire sukun din maddan sai automatically sai kuma asali misali qala qa'ilun minhum inni kana likarin qa'ilun kaga ai qa ga alif ko a gaba sai muka samu alhamza ko to da za a share alhamzan nan sai kuma mene qala kaga kuma asali kenan to shi yasa dukkan maddan da zai zo nan reshe ne na wancan maddan kenan dole sai an samu wannan maddan sannan za a samu wannan kenan in ba a samu wancan maddan ba to ba za a samu wannan ba hukunce hukuncin shari'a akwai su hukunce hukuncin da za a alaka su in ina jin mun yi istisna'i ko a cikin karatun mu na mulhatul iraq mun yi al-istisna al-istisna yana da alaka da alakamun shari'a mutum ne ya ce na rantse da Allah idan har Allah ya bani nasara to zan yi sadaka da dukiyata amma ban da rigata shikenan sai Allah ya baka nasara yanzu ya zaka yi zaka hada hada rigan ne kai sadaka da su kai istisnai kai to gaciya ko to kaka kenan ashe samantuwan sadaka da riga yana da alaka da mene samantuwan nasara kaga wannan hukunci na da alaka da wancan hukuncin to Allah ka samu dace sai idan Allah ya kai muka zo usul fiqh in Allah yadda to wani ya karanto mana mu samu sayyitan mu samu sayyitan wani ya karanto mana ko kuma ina ganin dan saboda mai sauri bari mu wani in ci gaba da karanta kai ko jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum na'am mama almad menene ma'anan almad wa italatu sauti almad shine jan sauti bi harfin da wani harfi min hurufil maddi daga cikin harufan madda a haruful maddi sune menene sune al'alif da kuma alwaw da kuma aliya malamai suka ce awai ko kuma a yau ko kuma wa'i diddai su ne da harfan an haɗa su a cikin kalma domin a sauƙaƙe maka haddace su to sharaɗi ne a sami ko kuma kafin nan gatar da tsifa lugawiya me yasa ba a ce huruful maddi ba amma sai aka ce a huruful maddi abin da ke adadin da ke tsakankanin tara ko kuma goma zuwa uku shine zaka ce ahruf amma idan suka kai sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu har can sama sai ka ce alhuruf mun banci mun ci tsakankanin ahruf da huruf ko domin ahruf jam'u killa ne yan adadin da bai wuce goma ba da kan uku zuwa tara ko kuma goma sai sa aka ce ahruf kamar misali wajen abi ko da ke wannan matsala ce ta nahau kamar misali idan ka ce an fusu rayuka ko to za ka ce ne akwai rayuka misali akwai rayuka a cikin guri kaza guda takwas za ka ce samaniyatu nafsan ne ko samaniyatu anfus sai ka ce samaniyatu anfus ba za ka ce samaniyatu nafsan ba domin shi al-ma'dud tsakankanin uku zuwa tara yakan zo ne jam'u majurur amma da kan sha ɗaya har zuwa casa'in da tara zai zo ne mufradun mansubun ala annahu tamyizun insha Allah ta'ala za mu zo shi a cikin wannan mulhafil iraq to waɗannan harufan guda uku na madda suna da sharuɗa suna da sharuɗa na farko to nan ne ya fara gabatar da alwawu sakina ko almadhumu ma qablaha na kuma haka ne malamai to alwawu sakina ita wawun sharadi ne in ba ta zama harafin madda sai inda ta zo da sukuni harafin da ke kafin ta kuma ya zanto madhmum sannan ne za ta zama harafin madda kamar misalin amanu yanzu ga wawun ko harafin da ke kafin ta zama ne to yanzu nan wawun din mu ta zama harafin madda anan domin za a ja ta ne dama almaddu shine ja ku dubi mai alewa yayin da ya ɗauki curin alewan nan yana buga shi sai ya ja shi haka to shi ma zama almaddu ya zama almaddu mun fahimci wannan ko da za ka samu roba ka tale ka ja shi ma zama almaddu domin ka ja abu hissiyan gini ko kuma ma'anawiyan hissiyan shine abin da za ka shi physically ka ja roba ga ta ana kallon ta ta buɗe ko ta tali ya zama almaddu haka nan a sautinka da za ka ja harafin madda still shi ma zan mene almaddu saboda shi ana jin shi ne ko ba a ganin shi shi ne ma'anawiyan kenan sannan kuma wal ya'u sakina al maksur ma qablaha ya'un ba ta zama harafin madda sai idan ta zonto da sukun harafin da ke kafin ta kuma ya zama maksur sannan kuma sai wal alifu sakina al maftuma qablaha alifun shi ma sharadi ne in zai zama harafin madda sai an samu fataha kafin sa idan muka duba a cikin wannan misalin duk sun cika diga su ko qala ga al alifu sakina al maftu ga al yawu sakina al maksur ga al wawu sakina al madmum yan uwa menene fa'idan madda madda yana da amfani wajen isar da sako wajen isar da sako misali a hausa idan ka ce ƙasa ta faɗo a ƙasa yaya ba kai kalmuza guda biyu iri dai ba ƙasa ƙasa ta faɗo a ƙasa akwai bambanci ko ba bambanci kaga na farko akwai ƙasa akwai ja koko babu amma na biyu kofa ƙasa kaga babu babu ja ko yanzu to idan ka ce ƙasa ta faɗo a ƙasa yanzu sako ya isa kaga to madda yana da amfani wajen isar da sako an ce abdullahi bin mas'udin ko abdullahi bin abbas ne ya ji wani na karanta alkur'ani إنما الصدقات للفقراء والمساكين ya ce kai kai kai kai wadar Allah wadaranka ai ba ka ke karanta ba sai karanta sai yi madda din ashe kenan inda maddan ba shi da tasiri wajen isar da sako da wannan babban sahabi gwarzo ba zai mene ba ba zai ja mishi hankali ba to tunda kenan ya ja mishi hankali ya nuna masa ga yadda zai karanta ashe kenan wajibi ne duk inda madda yake ai madda domin maddan nan na tasiri wajen isar da sako mun fahimci wannan ko ku yi hakuri wani ka san wani lokaci sai ka gaure ka haɗa wani abu da wani abu sannan ma'ana za ta fita a harshen turanci akwai inda ake son ka ja sauti ka ɗaga sauti sama akwai inda ake son kuma ka saukar da sautinka akwai inda kuma in ka ɗaga ko ka saukar duk ma'ana ya yi daidai misali duk inda za ka yi tambaya tambayan nan amsanta zai zama jawabi ne kawai statement ne to tambayan ana son sauti ana son sautin kai kasa misali what is your name menene amsa my name is kaza kaga statement ne ko to in ka ce what is your name what is your name ka daga sauti to yan uwa sako fa bai isa wallahi wallahi sako bai isa ba wanda suka san ilimin oral english phonetics and phonology sun san da wannan yi sako bai zaba gaskiya to kun ga tasirin menene madda yana tasiri wani wani harshen za ga ya fi fita wani harshen kuma za ga shi bai fita maka sosai ba duk inda tambayi kai za ka yi tambaya in tambayan idan amsan tambayan ko dai yes ne ko kuma no to ita kuma tambayan sai ka daga sautin ka sama ka misali are you a student are you a student in ka ce are you a student ka saukar da sauti to gaskiya sako bai isa ba sai a samu contradiction tinka da warwara tsakanka itirab tsakankanin mene tsakankanin abin da ka faɗa da kai abin da kake nufi abin da ke faruwa kenan to Allah shi mana gafara to mu dai madda muka da muke ko bari mu da madda mu na'am wa takunu alwaw to waɗannan sune ahruful madd tabi'i ko kuma ahruful madd asli ko kuma amad azzati mun fahimci wannan ko to akwai wani madda da ake ce mishi madullin ko kuma sifatullin shi madullin shi ma yana da wawun da kuma ya'un a matsayin harufansa amma sharaɗi ne idan za su zama waɗanda harufan madullin ko kuma sifatullin sai an sami wawun ta zo da ɗauri to ainihin ma ga wawun da ɗauri ko sai dai wawun da ke nan ta zanto an riganye ta da fataha ma'ana al-maftuma qablaha yawun tana nan ga yawun nan ko yawun din nan dole harfin da ke kafin ta zo da fataha ne to daga nan ne sai ta zama harfan sai zama harfan madallin mun fahimci wannan ko kamar misalin a kamar misalin fala fauta wa ukhidhu ko fala fautawa wannan shi madadin da dama ba ma iji shi da ya kamata shi ba a samun shahadatul waqfi domin in aka tsaya to madul arid da sukun zai hadu da almadul arid da sukun ne shi ko madul arid da sukun ya fi shi karfi don muddojin masu na da martobo ba ne idan Allah ya kai muka zo cikin hidaya za mu ga maratibul muddud din insha Allah ta'ala wannan ya fi wannan karfi wannan ya fi wannan karfi wannan ya fi wannan karfi to inda mutum ya tsaya kamar misali fala faut a nan kun ga ai tawun dinmu sukuni zai bijiro mata ko barakallahu fikum ga kuma alwawu sakina almaftuma qablaha kaga an samu mene an samu sifatul ko ko kuma madullin to nan sai a rinjayar da mene almaddud arl sukun akan shi lindin ba don kuma saboda al'adar da sukun shi ya fi shi karfi ta yaya za ka yi gane ya fi shi karfi saboda wajen harkan jan wajen harkan madu tabi'i afwan madu da sukun ai ka ana jin shi harka har harka na shida to shi wannan lin ana jin shi harka ne kawai biyu ne kawai to kaga wanda ake jin shi har hudu shida shi ya fi wanda ake ji harka biyu karfi za mu zo insha Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma sai misali faj'al bainana wa bainaka mau'ida bainana wa bainaka mau'ida kaga ga ya unko bainana ga ya nan mun samu ya ta zama a sifatul lin ko kuma madullin din bari mu tafi da shi a haka amma zuwa gaba za mu gani ka ce sifatul lin ko ko madullin wanne ne fa karfi insha Allah ta'ala malam ya ci gaba da cewa ahkamul maddi hukunce hukuncen madda lil maddi salasatu ahkam madda na da hukunce hukunce guda uku ahkamul maddi akwai wujub akwai kuma mene jawaz akwai kuma لزوم مفهوم ko al-luzum ko al-jawab da ma'arifa duk dai to kafin mu ci gaba shi jawa wujub ma'ana duk inda zaka sami wani hukunci wanda yake da alaka da madadin nan to zaka iya samun shi ta kula da harufan madojinka nan guda uku za ka iya samun hukuncin ta kula da alifun ko wawun ko kuma ya'un misali muna da alif ko almaktuma qablahu duk idan ka sami harafin alhamza ya zo a gaban alif to wannan hukunci ya zama alwujub kawai dai almuddul wajib mutasil watan me yasa ake cewa wannan alwujub li'anna sababahu li'anna sababahu huwa ittisalu mene harful maddi ma alhamza shine kawai watan dalilin da yasa ake ce mishi alwujub saboda harafin madda ya haɗu da menene alhamza shi yasa zama alwujub sannan kuma qurra'u dukka sun yi ittifaki akan jan shi fiye da harka biyu idan kana karatun alkur'ani idan ka zo zaka jan shi fiye da harka biyu na daga cikin abin da yasa ake ce mishi alwujub haka nan ma sannan kuma idan muka sami wawun kamar su'u shi ma wannan ya zama alwujub za ka yi cewa littisali harfin maddi ma'al hamza wannan ma shi ya fi fita shi ya fi ƙarfi ana ce mishi muttasil ne saboda haduwan harafin madda da alhamza fi kalimatin wahidatin wujub kuma saboda duk sun ittifaki akan za a ja shi fiye da harka biyu ko wace ruwa kake ba ruwan da suke jin shi harka biyu la waqfan wala waslan sannan kuma akwai inda za mu samu wawun kamar misalin ayya'un shukran falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladhina kafaru aga si'at anan ittasala mene ittasala harfin maddi ma'al hamza nan ma ittasala harfin maddi ma'al nan ma haka to shi yasa dalilin haɗuwar su ya zama muttasil dukkan qurra'u suna jin shi fiye da harka biyu kowace riwaya ballantana ma ka zo riwayar warshu da riwayar khalaf su suna jin su harka shida shida ne shi yasa dan haka idan za ka karatu da ruwayan warshi ko kuma kalaf musamman wajen musabaka to ka tabbatar kana cikin koshi daidai gwargwado a karka ci da yawa in ka ci da yawa kuma za a samu illa ne jama'a mun fahimci wannan ko shi kuma jawaz shine wanda dalilin sa ya zama haɗuwan harafin madda ne da alhamza a kalmomi guda biyu wannan aya kalma da ce ko wannan kuma kalmomi guda biyu kamar yadda muka yi bayani kowanne daga cikin akamul madda din za ka iya samun shi tare da mene kowanne daga cikin harufan madda to yanzu kun ga ko da ke za mu ga misalin ya kamata a ce duk littafan mu na tajwidi duk za a raba misalan haka kun gane in aka zo kowane harfi ga shi kowane harfi ga shi kamar misalin misalin al-izhar da muka gani a jiya a ce ga izhar min kalimatin na nuna sakina wa min kalimatain ko ga kuma na tanwini min kalimatain to Allah ka samu dace to sai kuma aljawaz shi ma har ila yau dalilin samantuwan su shine ko kuma abin da sa ake ce musu aljawaz shine saboda halassin jansa harka biyu zuwa sama ko da shi wannan bari mu tafi yadda suka kasa shi tukuna akwai ta kula da harfan madannan guda uku kamar misali ma anta gana alifin ko misalin ku anfusakum ga nawawan ko sannan kuma fi ummiha gana ya'un idan muka lura kyau a nan za mu ga ga harafin madda alif ya haɗu da alhamza to wannan shi na jawaz sharadi ne a same su a kan tsakankanin kalmomi guda biyu sharadi ne alifun ya zo a karkin kalman farko alhamza kuma a farkon kalma ta biyu sharadi ne wawun ta zuwa ina karkin kalmar farko alhamza ya zo a farkon kalma ta biyu shi kuma wannan sharadi ne yawon ta zuwa karkin kalma ta farko alhamza kuma ya zo kamar haka farkon kalma ta biyu to wannan sharadi ne wannan yana cikin aljawaz yana cikin aljawaz to shi aljawaz din nau'i biyu ne bi itibare ne akwai bi itibari huruful maddi wujudu huruful maddi qabla alhamza sannan kuma sai wannan shi kuma bi itibari wujudu sukun ne kamar misalin inna Allah shadidul iqab yanzu ba ga harfin sukuni ba ya zo a gaban harfin madda ko to wannan ya zama aljawaz shi ma duk da al'arid sukun ne sannan kuma khalidun shi ma gashi sannan kuma sai mene khabir shi ma duka yana karkashin aljawaz ana ce mishi aljawaz ne saboda halarcin ja harka biyu zuwa sama sabanin alwujub shi wajibi ne sai an ja shi da kan harka sama da biyu kawai sama da biyu kenan uku zuwa sama akwai waɗanda zuruwayen da suke jin shi harka uku akwai wanda suke jin shi harka hudu wajen hide kawai akwai wanda suke jin shi harka suke da mataki mataki hudu biyar akwai kuma wanda suke jin shi harka shida kawai sai shi kuma alluzum shi ma alluzum za mu iya an same shi ne idan ka dubi dukkan ƙurra'u ɗin an same shi ne kawai wajen harafin alifun da kuma wawun kamar misalin idan muka samu alif gaban sai mu samu harafi mai sukun kamar misali alhaƙa domin a nan ga alifin ko to gaban shi muka sami kafin kafin nan mu shaddada ce guda biyu ne automatically kenan na farko yana da kafin na farko tana da sukun ko sannan kuma sai na wawun ta'muruni a abudu ayyuha jahilun ko to an samu na in ka kula da waɗansu wayoyin akwai ruwayoyin da aka samu na ya'un kuma ka misalin وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن وليس نجعلهما تحت أقدامنا فأنا زاجا مدى لازمة إذا ما كنت بقى يونكو to gaban yawon din akwai nonin ko nonin da ai mushi da dace automatically akwai ɗaya sake na ce nan kenan ko a gaban yawon ta wannan shi ne a takaice wannan dai ya shiga cikin abin da ke ce mishi a kamul madi idan muka lura kawai za mu yi dunkule shi guda biyu kawai hukunci na farko shine mene ittisalu harfin maddi ma'al hamza shikenan kawai ya shafi wannan da wannan in muka dunkule shi sai wannan shi kuma shine mene wujudu sukun ko wujudu sakin ba da mene harfin maddi shikenan kawai shikenan kawai bayan Allah mun mun dan fahimci bayanin ko to Allah shi zai fahimtar da mu kun ga da wannan da wannan suna nan ne wannan shi kuma yana nan ne shikenan shikenan karatun to yanzu kuma duk waɗansu maddoji da za a iya samarwa a nan kuma karkashin nan ai akwai badal ko ina karkashin nan ne afwan karkashin nan yake badal domin a wurin shi za ka yi jin shi harka biyu hudu shida sannan kuma akwai sila tawila ina karkashin jawaz ne idan kana riwayar kalun ko ibn kasir akwai silatu mimil jam'i ko shi ma jawaz ne amma wannan in Allah da idan muka shigo hidaya kuma to sai mu kara advancing din shi ta riwayoyin nan insha Allah ta'ala Allah ka samu dace Allah shi mana jagora to za mu karanta bayanan da ke cikin littafin mu ahkamul maddi lil maddi salasatu ahkam madana da hukunce hukunce guda uku al wujub hukuncin farko shine al wujub wa huwa ma kana sababuhu shi al wujub din nan shine wani maddan da dalilin sa ya kasance hamzan dalilinsa shine samantuwan hamza muttasilin ma huruf ma harafin maddi wanda ya haɗe da harafin madda idan muka samu ga harafin madda ga alhamza a cikin kalma daya to ya zama mene fi kalmatin wahida a cikin kalma daya ya zama alwujub kenan to kenan harafin maddan nan yanzu nan an dunkule ne fa an yi mana ijmali ne ya shafi mene alifun ya shafi kuma wawun ya shafi kuma ya'un tunda ya yi itlaki ne ya ce mana mene ya ce mana ko makana sababu hamzan muttasilan ma harfin maddi to harfin maddi nan bai ayyana ta manni shi ba to sai mu dauki duka uku ne muna nan Allah ta muke mu siga wani biloniya zai wuce ba sai kalla ce kai nan me ake yi haka ce mu sha yana karatu ne sai ce kai masha Allahu waɗannan ku da gani bayan Allah ne a wannan lokaci waɗansu suna tanna murnar shagalin sallah amma waɗannan su ga suna ta ribantan damar sai ya ce to abin da za a yi sai fito da wata katuwar jaka sai ya ce gashi duk wanda ke wurin karatun a bashi miliyan daidai ko da ke kuma wani fa shi da daular nan shi kenan ya yi madaurar faifai a to ba wadata ta samu ba to shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam cikin addu'ar sa yake roƙar Allah Allah ka bani wadatan da zai taimake ni akan ibadanka kun gani ko to yan waka zamu ta roƙon Allah Allah shi ba mu wadatar da za mu kara samun natsuwa da bautan Allah bisa ga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine kawai amma yan wa wallahi duk wadatan da zaka sama to inda za a yi kwamfiyarin ka da wani sai ga shi shi ko diddigin shi ma ba kai ba wallahi kuwa wajen wajen dukiya wajen dukiya to Allah ka samu dace Allah ka mana gamtakata eh tafa'ulan ku kenan ko to muna magana kan menene malamai ya kawo mana yace harfan madda ko huwa ma kana sababu hamzan muttasilan ma harfin maddi to kenan tun da bai ayyanantar mana ba yanzu sai mu ɗauka akwai na alifun akwai na wawun akwai na yawun kamar yadda dai muka fitar to kamar haka da za mu samu wannan biliyoni ya ce gashi duk wanda ke wajen karatun nan ko kuma ka raba masu karatun nan miliyan ɗaya ɗaya akwai wanda za a cire kowa sai an bashi miliyan ɗaya ɗaya ka gani to Allah ka sa mana mu dace saboda yayi umumi ne za mu zo usul fiqh insha Allah wal jawaz hukunci na biyu shine aljawaz wa kuma ma kana sababu hamzan shine wanda dalilin sai kasance samutuwan hamza ne munfasilan amma wanda yake ya rabu gashi nan ko ga hamza sun rabu ya rabu da mene harafin madda nan hamza ya rabu da harafin madda nan ma haka shi ma nan da ya ce an harfin maddi shine dukkan maddan da ko kuma hukuncin da muka samu harafin madda ya rabu da alhamza to harafin maddan nan bai ayyana mana ba ko haka ne kenan in aka zo da kudin nan kowa sai a bashi miliyan daidai ko da za mu samu jariri ne shi masu yan bashi dan da ka sa mu dace an harfin maddi fi kalimatin ukhra ko wa goma kana sababu hamzan munfasilan an harfin maddi fi kalimatin to anan akwai dan magana gaskiya ya ce wa huwa ma kana sababuhu hamzan shine wanda ya santo dalilin samantun shine samantun alhamza munfasilin wanda ya rabu an harfin maddi ko fi kalimatin ya rabu da alhamza to anan sai sai a sa wal hamzatu fi kalimatin ukhra a sama a dan rubuta wal hamzatu fi kalimatin ukhra dan wannan ibara ce mubhama ibara ce ya ce mana munfasilan an harfin maddi wanda ya rabu da harfin madda ko sai ya ce kun fi kalimatin ukhra a cikin wata kalma daban to me za mu iya fahimta nan ina jin na wasu za ga akwai akwai wannan bayanin ko akwai wal hamzatu fi kalimatin ukhra eh mun munfasilan an harfin maddi ai ya fara gabatar da shi ne wanda dalilinsa ya zanto menene samantuwan alhamza ne wanda ya rabu da mene ya rabu da harfin madda ko to sai ya zanto wal hamza fi kalimatin ukhra shi harfin maddan ya rabu da alhamza ma'ana harfin maddan ya zo a cikin kalma alhamza kuma ya zo a cikin wata kalma daban kawai shikenan in ma ka rubuta huwa ma kana sababuhu وجود حرف المد في كلمة والحمزة في كلمة أخرى شيكنا ياي هو ما كان سببه وجود من إيه؟ حرف المد في كلمة والحمزة في كلمة شيكنا شما ياي babban dai abin da ake so a sama a sami iltika haɗuwan harafin madda da alhamza hannun riga alhamza na karken harfin madda na karken kalma ta farko sai kuma mene sai alhamza a farkon kalma ta biyu wannan shine ake ce mishi aljawaz ko kuma almadul jaiza munfasil aw sukunan aridan ko kuma ka sami sukuni wanda yake a bijiro ba da harfin maddi zai zama kenan a gaban harfin madda halatal waqfi alaihi halatal waqfi alaihi mislu misalin ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allah to amma wannan shi fa na jawaz ne fa kun ga nan wannan misalin idan mutum bai kula ba zai dauka na mene ausu kunan ardan ne a'a ya ayyuhal ladhina amanu tubu tubu kalma ce ta karike da wani harfi ila ila Allah ta fara da wani harfi to kaga wannan na hamza ne ko da kuma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in an tsaya kaga wannan an same ne wujudu sukun ba'da harfil maddi wa huwa aliya to wannan ya zama aljawaz nau'i na biyu kenan wannan shi amma dai mu gane dai nan guraren gaskiya yadda ya kamata a fito da shi shine ya kamata a fito da na da ya ce da suka ce mana watan kullum littafin ne na gaya mana ƙare-ƙare ake ta yi ana kowa sai in ya ɗan samu kuɗi ko kuma yana son ya samu kuɗi sai ya ɗan je ya ƙare-ƙare cikin sauransu amma asalin littafin kitabun tajwidin za ga duk ba irin waɗannan Allah shi kyauta to muna fata in Allah da mu samu ni a nan ya mana ta hakiki insha Allah ta'ala sakamakon wannan daura da aka yi mu samu wani ya mana ta hakiki ni ma insha Allah ta'ala zan yi editing zan zan taimaka ma da wanda za su yi editin jama'a haka ke yayi duk idan ka zo ka halarci irin wannan daura na makamancin wannan to wace ka kalubalanci kanka ko kuma ki kalubalanci kanki wace irin fa'ida ce kika sama da ke ma za ki ba da gudunmuwa ta hanyar wacannan fa'idar yan wa ko karatun boko kake yi mu kalubalanci kanmu shi yasa idan kana karatuttukan nan da sauransu musamman karatun boko muna amfani da kudinmu mafi yawa mafi tsada lokutanmu mafi tsada daman da muka sama mafi tsada musannan kuma ga abubuwa da dama da muke amfani da su to karke fa in ba ka sa ikhlasi ba da manufa mai kyau ba to karke mutum zai zai zai mu bokon abin nan zai hasara ne cikin bokon lokacin ka ya tafi kai baka fahimci karatun ba bidika baka ba da gudunmuwa ba ballantana kuma a ce yau gaji society na musulunci an karu to shi yasa duk dan boko wajibi ne ya sa ikhlasi da kuma mene manufa kana koyi chemistry me yasa kake koyon chemistry din nan yan uwa wallahi na daga cikin abin da yasa wannan karatutukan mu mun yo ne kawai dan mene mu amfanantu sannan kuma mu amfanantar shine kawai shi ne kawai saboda haka yan ko karatun boko ke yi wallahi wallahi na je na shiga boko na je na shiga boko na ci gaba da da- da nufin in samo makami ne da ya shafi harshen turanci da ni ma zan zo in ba da gudunmuwa wallahi shine manufar kawai idan ka dace Allah ya taimake ka ya kalli manufan nan naka da ikhlasin nan naka shikenan yi maka rahama shikenan ka dace Allah ka samu dace dukan mu ku dai mutumin nan na bani Isra'ila da ya kashe mutane 99 ya zo ya kashe na dabi karki aka ba shi shawara ya fita daga kasan da ake barna ya tafi kasan da yake akwai bayan Allah je can ya tubin ma Allah ya je kasan ya isa kasan bai ma tubin ma Allah ba amma kuma karki mene ya faru ya samu aljanna Allah sai ya kalli manufarsa ikhlasi da manufarsa Allah ji kamar khidir ga ni masallaci masallacin manufa ko to Allah saka da alheri to yan uwa kowanne mai kasance yana da manufa wallahi manufar nan shi ke fito da dan adam ya zama dan adam ya zama mutum Allah ka sa mu dace Allah shi mana ja- jagora duniya da lahira wallusum wa huwa ma kana sababu hamzan wa huwa ma kana sababu sukunan asliyan shine wanda ke dalilin sa ya kasance samuntuwan sukuni ne na asali fi halitayil wasli a lokacin da alhalaye guda biyu lokacin da aka sadar da karatu wa lokacin da lokacin da aka tsaya misali misalin ta'muruni idan muka lura na aya akwai harafin madda ko wani waye- wan- wane ne harafin madda idan muka lura da kyau nunin din mu automatically tana da shadda ko ya nuna kenan nunin guda nawa ne ta farko tana da mene to kun ga mun samu harafin mai sukuni a gaban harafin madda ko to yanzu idan muka tsaya akan kalmar ko muka wuce wannan sukunin na nan kuku ya tashi aiki shine ma'ana abin da ke nufi idan aka samu ha- harafi mai sukuni gaban harafin madda sawa'un ka wuce ko kuma ka tsaya akan kalmar sukunin na nan to wannan ya zama alluzum ko kuma almadul lazim za mu ga karkasuwansa insha Allah ta'ala in an dunkule shi ya kasu kashi biyu in an buɗa shi an abu watsa shi ya kasu kashi hudu to karkashin su suka fitar da kusan karkashe karkashe wajen kashi shida ko bakwai ko takwas ma Allah ka sa mu dace sai kuma ghairul maghdubi alaihim waladdallin idan muka lura ga lamun nan sa- sakina ko kuma shaddada ko to akwai sakina wacce take gaban alif din to wannan shine al-luzum da kuma al'ana za mu ji fuskokin da ke kalmar al'ana a gaban insha Allah ta'ala a kasamul maddi karkasuwan madda al-maddu kismani madda kasu kashi biyu ne asliyun wa far'iyun kamar yadda muka bayani asliyun shine zati shine asalin maddoji sai kuma na biyu alfar'iyun mai rassa da kafaru ko almadul asli ko kullu maddin tabi'in shine kowane madda ta dabi'a ma'ana shine duk inda zaka ja harafin madda a dabi'ance yanzu misali ko mai karatun jarida ne yanzu zai karanta qalil ladina amanu dole dai wajen alif din nan sai ya dan ja wajen wawun sai ya dan ja ya umma ku haka ina jin haka ne ko kai ko da da wasa ne mutum zai dauka yana karantawa dole ne sai ya dan ja har sai ya dan ja sautin nan to jan sautin nan shi yake ce mishi almaddu na san wani lokaci can lokaci can ana yara akwai wadanda za ga irin miyan kalkashin nan da ta yi da ta yi da ta haɗu malamin yakin nan idan aka jawo loma aka jawo loma wani zaga har an ja ta sama haka haka shi ma madda ne wannan shi ma madda ne duk inda ka ja abu hissan ne koko ma'anawiyan hissan shine abin da zaka gan shi physically ma'anawi kuma shine wanda zai kasance ta hanyar sauti ko makamancin wannan Allah ka samu dace al-maddul far'i huwa al-maddu za'id shine madda qararre alamadi tabi'a kan madda ta tabi'a bi sababin da wani dalili min hamzin na samantun alhamza au sukunin ko harfi mai sukuni ban sani ba in kun gani tarifin nan kuwa mu duba mu gani ba na ga mana madul far'i asalin shi asali ne ba me yasa ya zama far'i ya zama far'i ne saboda samantuwan mene ko kuma to kun ga gashi ya kawo a cikin littafin to Allah kai mana muwafaka Allah ka sa mu dace huwal maddu za'idu shine madda qararre alal maddu tabi'i bisa ga madda ta tabi'a ma'ana shi madda ne wanda yake asalin shi tabi'i ne asli ne amma sai aka sami ƙari me ƙarin zuwan alhamza ko kuma harafin mai sukuni a gaban harafin madda shi ne sai ya tashi daga wancan sai ya zama wani madda mai cin gashin kansa bi sabab min hamzin saboda dalilin zuwa alhamza au sukuni ko sukuni wa yan kasimu ila salasa ashara kisman ya kasu ne zuwa kashi goma sha uku to duk wani madda da za a kawo shi karkashin far'i duk asalin shi duka asali ne duk da almaddul wajibul muttasil المد الواجب المتصل shine madda ta farko dalilinsa shine samantuwan mene harafin madda harafin madda nan kodai zanto alif ne tare da alhamza a cikin kalma guda ɗaya bari mu yi haka mun yi haka muna nufin kalma ɗaya kenan kamar misalin kamar misalin ka ce menene ja'a shikenan ya zama almadul wajibul tasir ko kuma a sami wawun kada mu manta fa alifin din na almaktuma qablahu wannan shaddin na nan da shi ake tafiya na wawun kuma almadmuma qablahu sai a sami alhamza a gabanta kamar misalin mene ma Allah yana cewa وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة لتنوء عفوا gawawun ko kai tsaye gaba sai muka samu harafin alhamza to ya zama wajib al-muttasil ko kuma muka sami mene ya'un gaba ta shiga maksuma kablaha gaba ta shiga alhamza misalin ji'a ji'a to wannan ya zama alwajib me yasa ke ce masa alwajib shine liwujubil qurra ko kuma litifakil qurra ala maddihi aksar min min isnayn min harkatayn dukkan qurra'u sun ittifaki akan za a ja shi fiye da harka biyu ya zama alwujub kenan me yasa ake ce mutum ake ce masa muttasil li'anna litisali harfil mad ma amene ma alhamza fi kalimatin wahida ma alhamza fi kalimatin wahida yana da kyau duk yan formula formula din nan insha Allah ta'ala na sa akwai wadanda muka karatu da su shekaru 20 da wucewa suna zuwa su ga Allah na za su yi wannan rubutun wani ne ta yan uwa abin ne sa na kama na haka ɗaliban da muke karantarwa a makarantun islamiyyar mu wallahi fa suna kula da ido wani da zaren ya koma gida zai jattattaro yaran gidansa ya ce ku zo nan ku zo nan ni ne malam wani yan uwa to ku duba da kyau me yasa ya ce shine malam wani saboda akwai abin da ya lura a wajen malam wani din nan na wajen sanin karatun fikihun karatun ko kuma tarbiyya ladabi ko ba ka ba to yan uwa ɗaliban mu suna kula mu suna fa kula ba ɗaliban suna fa kula ba suna kula kowa na kwaikwayon malam wani ko kowa na kokarin ya kwaikwayi malamin da ya ga menene illustrious ne yana da yawan ilimi insha Allah ta'ala amma ko idan yara suka ga mutum ga mutum haka haka haka haka haka haka tun ana malam an dawo malam malam ba za su taba tunanin wai bari in ce ni ne malam wani ba su imitating su kofin da kai ba to yan uwa shi yasa in kana da kyau bahaushe ke cewa ka kara da wanka ka kara da wanka to yana da kyau duk irin waɗannan karmi wasa malam albani Allah ji shi babu yadda za ka yi ka shiga majalisun sama in baka da fensir da dan takarda ko biran ku da dan takardanka yayin sosai ba wannan kuma ku duba ko a makarantun da muke karatun boko ne ku duba kristoci da kuke gaje na suke da dam- da wuya ne za ka gan su sun shiga lakta ba biro da dan rubutu abin rubutu to mu yafi yafi waje ba musulmi musuffantu mai da biyanti da wannan to Allah ka sa mu dace Allah ji kan mai ta'lim muta'allim yan wa mu fanci wannan ko to ana jin shi a riwayar Hafsu ana jin shi wannan madda harka hudu ko kuma harka biyar ba a jin shi harka shida in dai min tariki shatibiya ne wata ta hanyar shatibiya a hakam din da umamu shatibi bayani a cikin littafin su to ana jin shi ne harka hudu ko kuma biyar na'am tabarakallahu fikum kuma dole ne ka zanto ka riki fuska daya ma'ana in kana jin shi ne da harka hurhudu to tun daga farkon karatun ka haka gama karatun ka harka hurhudu za ka yi ba ai dai kana shinkafa da wake ba yau ka ja harka hudu gobe kuma ka ja harka biyar bai ka bai halasta ba mun fahimci wannan ko فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم بعد أبناءنا حركة هدو وأبناء حركة شدة ba samu wannan cikin sunan mu ba sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu dace wannan na daga cikin tambihin da ibn jazari ke mana wal lafzu fi nadhirihi kamislihi dukkan wani hukunci yadda ka same shi ka fara dabbaka shi a farko haka ma idan ka hadu da kishiyansu za ka dabbaka yadda ka dabbaka ba haka za ka dabbaka wannan baitin na da matukar fa'ida kai ko baka haddace komai a cikin jazariya baka haddace wannan baitin sosai kuwa domin zai shi ka'ida ce wacce za ta shiga cikin dukkan riwayoyin nan ka ce sabbi isma rabbikal a'la kana kiran kisa'i الذي خلق فسوي والذي قدر فهدى to me yasa fa hada kai kai kai fatihu baka imana ba no tunda ka faro imana imana ne zaka ta yi ko wai shu kake yi ka faro takallil kana takallil haka zaka ta yi ko ina ko ina ne wallafzu fi nazrihi duk inda ka sami thumma innahum thumma gunna harka biyu innahum harka biyu haka zaka ta tafiya ba yadda cin kai biyu ba nan kuma kai ɗaya ba ba yadda ba dole ne ka tafi da shi ala watiratin wahida bisa ga nizam tsari iri da Allah ka samu dace na'am to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik